من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda a cikin ikon shi ya kaddara sake mu a wannan dare na alhamis wanda shi ne dare na 27 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 26 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi masallatu wassalam 2025 a wannan masallaci mai albarka masallacin bakin abuwar kwaltako a garin ninge kalmar hukumar ninge a bauchi wanda muna cikin suratun nur za mu tashi aya ta 60 daidai ko? insha Allah na ƙayan tambayoyi mutum نعم بسم الله على ملة رسول الله وبسم الله على سنة رسول الله أولا أكي فلا كان إن ذا أصاب أقبل يا عليك a gaskiya dai bai zo a asar ba amma malamai suke ce inda za su fita ba za su ce sun yi haramun ba amma dai ba a so kamar ziyarar kabari ne nasu za su iya halatta su je kabari amma ba a son su yawaita saboda yanayin su na launi an gane to shi ma wancan ɗan wasu malamai suka ce tun da ba nan sun da hana su kwallon kwallo amma dai ba a samu ana yi yanayin ba ba aula shi ne menene ai haƙuri
da yana cewa malami ɗan kasuwa ne nake kasan mai gidana mai gidana ya kan sai kaya da damuna da araha sai ya kuma a cikin su ba zai fito da kayan ba da kuwa idan ana nema sai da tsada ta yi tsada sannan sai da sayar da ninka kuma
kai ma ka sani ai bai halatta ba ko ba haka bane ba abinda malamai suka ce inda mutum nashi ne ya noma an gane ko wannan zai iya aje kayansa sai lokacin da yake bukata ya sayar amma baya halatta ka je ka sayo a cikin rangwame lokacin kakar abu sannan ka ɓoye ana bukata sai ya yi tsada kuma ka fitar wannan ihtikar ne musulunci kuma ya hayaki wannan haramun ne a musulunci amma in na gonarka ne wannan zaɓin ka ne allah ya samu dace
wannan kuma yana cewa malamin da tsokaci
kamar maka ok naji naji naji to ai ne abinda nake so na fahimta ai kwanakin baya na dan yi mana bayani babban abin da yake damun mutanenmu shine ba wai tarbiyyar yaran muke nema a makarantu ba gaskiya babban abin da muke nema kawai su iya turanci wannan shine burinmu ko makarantar nan akwai iskanci ko ba iskanci ko menene shi dai in ɗansa zai ji turanci to magana ta ƙare domin kuma turanci wato ba za ka gane cewa an riga an ban mu a baya ba sai ka yi yawo a ƙasashe za ka san an ci mu da yaƙi babu wata ƙasa a duniya ƙwaya ɗaya wacce ta ci gaba da yaren wata ƙasa kowace ƙasa da ka sani tana ci gaba ne da yaranta duk na manyan ƙasashe in za ka lissafa su baki daya da ka ɗauko da irin su jamus rasha indiya china an gane ko ka dawo ita american ka dawo ingila ɗin ka dawo kuma irin su swiss da irin su indonesia irin su malaysia ba wani da yake magana da yaren wani sai yaren shi mu rashin ci gaba ne da wayewa shi ya haifar da ake magana da turanci turanci ba komai bane ba yare ne kama kowane irin yare bal ma yanzu inda wani abu zai kai ka karatu a kasashen can baka isa ba duk abin da ya kai ka ko ka gama cin jarabawarsa wallahi sai ka ci jaraba yaransu wannan dr idris ya sani ban san jami'a su ba amma dai ni na san jami'a mu kuma kowace jami'a ma haka ne kamar inda ne ma'ana malaya dole sai ka ci kwas ɗin ma'ana yaren male kuma karatu za a maka akalla kullum sai an maka awa hudu ta wannan yaren don ni haka na sani za a mana awa biyu za mu fita mu shati mu dawo za a sake mana awa biyu sai an samu wajen wata uku ana mana wannan kwas ɗin sosai kuma sannan in an zo jaraba yadda ka san jarabawa da tsaro da komai sai an maka kuma wallahi ko qur'ani ka je karanta wallahi ba za ka taho ba sai ka ci wannan kwas din dolen ka ne in za ka zauna in za ka zauna jaraba sau biyar baka ci ba sai ka ci to kaga wannan su suka damu da yaran su kenan to kaga duk inda aka ci gaba kowa da yaran uwa da uba yake magana to mu ne aka ci mu da yaƙi sai kuma aka zo aka waye gari sai ka ga mutum wai ga makaranta ta musulmi ba zai kai ba sai makaranta arna yanzu dan Allah kai in ba dole ba za ka ga arna ya kawo ƴaƴansa makarantar masallacin ku a ce in akwai makaranta akwai islamiya ko mun karfin wannan turancin makarantar nan a ce tana haɗe da masallaci dan Allah kana ga zai dauko ya kawo amma mu da yake ba tarbiyyar ta dame mu ba ba mu da kishin addinin ba mu da komai mutum zai dauki yarsa ya kaita hasali wata makarantar ma ko hijabi ba a yadda a sa haka kuma zai dauka ya kai ta kuma yana ji yana gani kuma musulmi Allah sauke wannan bala'i ne musiba ce ya kamata mu ji tsoron Allah mu kiyaye Allah ya mana gamdakatar kuma ire-iren waɗannan abubuwa dole sai manya sun sa baki a ciki to amma za ka tadda wasu lokutan manyan ne ‘ya'yansu ne ma a ciki haka biya lalace to kaga wannan fa shine kullum in kana son ka san matsayinka a gurin Allah to ka san matsayin addinin Allah a gurinka kaga mai irin wanda zai ga makarantar 'ya'yan musulmi ko da bata kai standard na wancan ba wallahi ka ɗauki 'ya'yanka ka kai wancan wallahi baka taimaki addinin musulunci ba ka zalunci musulunci kuma wa'in 'ya'yan naka ka zalunce su Allah ya kyauta
Ban ba wa Allah na roƙon addu'a dangane da shari'a da yake yi
to ubangiji Allah ya kwatan masa da haƙƙin shi a gurin wanda suka zalunce shi ya ta'addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan fa anta taj'alul hazana idza shi'ta sahala an gane ko ya zama wannan shine addu'a da zai tayi muna maka addu'a ubangiji Allah ya kwatan maka da haƙƙinka Allah ya shige ma gaba ya maka abin da ba za ka iya ba dan mai bukatu a gurin al'umma ko bukatu a gurin ubangiji dan muna addu'a Allah duk wanda yake da haƙƙi a gurin wani Allah ka kwatan masa Allah duk wanda yake kokarin ya ga cewa ya saki haƙƙin mutane shi ma Allah ka taimake shi wanda yake kokarin kuma magudewa shi ma Allah ka magude shi sannan akwai dan uwa da aka ba da labari jiya ya fadi a gurin aiki na da yake na haka ya fada cikin rami har wayansa ya samu matsala to Allah muna addu'a Allah ka ba wannan bawa naka lafiya ubangiji Allah ka sa wannan abin da ka jarabe shi zama ka fara a gare shi ubangiji Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya na san ba zai rasa ‘ya'ya ba kaga haka Allah yake lamarinsa kaga ya yi shirin sallah ‘ya'yansa su gan shi a masallaci an tafi idi ko amma kaga yadda Allah ya hukunta to wannan fa shine rayuwar fa shi yasa kullun da lokacin da kake da shi fa shine naka ma madafata wal mu'ammalu ghaibun abin da ya wuce ya riga ya shude an gane ko abinda kuma zai zo baka da tabbacin zuwan shi kenan kadai lokacin da kake a yanzu shine naka yanzu wannan ban Allah ya taba zamanin haka a rayuwarsa ya taba zamanin ba zai je idi ba yanzu idin kwana nawa da izinin Allah ya rage amma kun ga abin da ya faru akan shi to muna roƙon ka ya rabbil izzati Allah ka bashi lafiya wannan bawa naka ubangiji Allah ka bashi gaggawa shafice tu ma'ana ma'ana lafiya cikin gaggawa Allah Allah mun roƙen ka ba dan mu ba Allah duk wasu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya kuma wasu ma suna ta addu'o'i a sa cikin bukatunsu to Allah ka gani kullun cikin bukatun muke Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba Allah ka ije mana abin da ba za mu iya ajewa ba Allah ka zama gatan mu Allah ka zama kai ne ma'ana jagoran baki daya Allahumma la takilna ila anfusina tarafata aynun wala aqalla min dhalik Allah karka dogarar da mu da kanmu gurgurdan kiftawa ido ko kasa da ka ya Allah ka dubince mu a kowane lokaci
don haka ne ne za a gani mun gina wa kan addu'a daga malamin kuma sauran bayan Allah.
to muna mata addu'a ubangiji Allah ya sa mata albarka Allah ya baku tsoron Allah ku malama saboda da yawa za a ga wasu makarantar private kawai neman kuɗin ne a gaban su ba wai kwalitin ilimin ko kuma tarbiyya ba to ku muna muku addu'a ku zama ma'ana jakadu na gari private sai ka je Kano sai ga layi dai ka ka lissafa guda nawa amma za ga wasu kawai kuɗi ake bukata ba wai a samu tarbiyya ba shi yasa kullum a ka'ida fa ta duniya shi tica da kake ganinsa ba fa wani mai girma matsayin irin shi a duk duniya gurin masu hankali kenan saboda ai tica shi ne uban kowa duk wani da ka sani wanda zai shiga harkar rayuwa ko ɗan kasuwa ko mai sana'a ko jami'in gwamnati ta hannun wa ya fito ta hannun tica ya fito shi yasa ake ce masa tica menene uban karatu daman shi layin koyarwa ba layi bane na neman kuɗi daman duk wanda yake son kuɗi ya tafi kasuwa an gane ko daman shi duk wanda kaga yana teaching ya sadaukar da rayuwarsa ne kuma a ka'ida a hankalce da ba ma a daukar mutum a zamana cewa zai karanta sai wanda yake da tarbiyya wani lokacin ma sai mai aure saboda shi ya san ɗawainiyar yara da makamancin wannan amma yanzu abubuwa ne suka lalace in ka yi jagaliyanci ga ɗan siyasa in yana son ya saka ma kawai sai baka ofa ka tafi a baka teaching ko a primary board ko kuma baka a secondary school board ba haka bane ba kana da sha'awar teaching din baka da sha'awar sa ka iya baka iya ba kana da tarbiyya baka da tarbiyya oho so mu ji tsoron Allah din masu private school ya zama na bayan ku ya zama kuna da target ku musulmi ne kuma ya zama na babban lamarin ku ya zama na akwai addini dole ku dauki malamin addini kwararre wanda zai ke cusa ayyan mutane akida duk da boko suke yi amma ya zama akwai akida ko ba haka bane ba Dr. Ayuba ya sani da wanda duk suka je Sudan akwai wata jami'a jami'a Ifriqiyya al-Alamiyya wannan jami'ar duk abin da zaka karba course din da babu ba course din da babu amma ka'ida sai ka ci course din su na tarbiyya tukunna duk inda zaka yi sai ka ci wannan course din bi ma'ana ana son a fidda injiniya mai tarbiyya ana son a fidda ma'ana pilot mai tarbiyya ana duk wani nau'i da ka sani suna yi amma wannan course din ko a wani bangare kake sai ka ci zaka yi fasin to kaga ai da wahala a gama wannan jami'a kuma ba samu tarbiya ba ko to amma ga boko ba tarbiya ga boko ba sanin ya kamata to me kenan shi ba muke gamuwa da shi yanzu a kasar tamu fa wallahi wani inda zaka sa shi a gaba wani wani pump din ka ce maka alwala wallahi ba za ka bashi maki biyar cikin ɗari ba ka ce ya maka sallah ba za ka bashi ba sallan ma in zai inda zai ma karatun sallar ka koma da gefe da biro da takarda filin ɗinsa za ka yi wallahi me yasa saboda kawai bokon aka yi an tafi naziri an dawo an ɗauko mai lesson na gida a gani ya biyo su har gida daga nan an tafi ina ne daga nan an tafi waje an yi karatu shikenan ya dawo bai iya sallah ba bai iya alwala ba kuna nan kuna ji kuna gani sai a dora shi a kanku saboda haka ba tausayi ba sanin Allah ba sanin manzon Allah ya taga samu ku aya a hannu saboda bai san wannan ba an gane ko kuma gidansa ya taso gidan yan boko ne ba girmamawa an gane ko zai kira babansa yadda yake so zai kira wasu yadda yake so mom gaskiya wannan abin ba yanzu ba eh mom ki hakuri ko kuma dad abin nan ba kaza ba na tarbiya anan gurin babu tarbiya to Allah ya sa ku gane ku dan wanka ku zama zakaran gwajin dafi ko Allah ya sa mu dace kuma na san ma su ma kungiya suna da makarantar su to su ma sai su dage su zama cewa in za a interview a dauki kwararre a dauki wanda ya sani saboda yanzu wannan matsalar turancin fa ba kai ku kadai nan ba wallahi ba ku kadai ba na yi hod a gurin aiki na zo za a ɗauki lecturers ni zan ma'ana ina cikin fannin ɗin interview daman hikimar shine da farko idan mutum ya shigo tun ga fannin ga komai ga ciyaman mutum zai gabatar da kanshi za a ba shi minti biyar ya fi waye shi in ya gama ciyaman na zama zai ce over to kai hod kamar departmental questions an gane ku tambaya na department a ga ya san abin da yake a department ɗin tukunna in an gama kuma sai ka mika shi gurin panel baki daya karan affairs baki daya duk inda aka dama kuma za a tambaye shi da su wani kawai daman zai zai ke market ɗinsa daga shigowarsa ne ya ya zauna ya ya ya me zubin sa yake in yana magana ya yake ya da sauransu an gane ko ya zo ya zuba uban turanci ya cika wannan hall din da turanci yan yan yan yan yan yan yan an gane ko ba ya gama aka ce codiya kayi da kwamita na ce ban yi ba na ka da shi subhanallah sai wani ya ce dan menene na ce saboda bai iya abin da za a dauke shi ba na ce ba turanci ba english department ba ne ba na ce islam study department to ai yana turanci kan na ce a to ba turanci muke zuwa mu mu ba department turanci ba ne ba mu ba turanci ne a gaban mu ba abinda ake so ya karanta da 'yan mutane ya iya kuma bai iya ba na ba shi littafi na larabci ya karanta mai wasali babu mara wasali ya kasa ƙur'ani na buɗe masa guri su tatta da baki yake yi to wannan kuma shine lecturer eh to amma duk sai da ya ja hankalin mutangun nan baki da ne ba za a ɗauke shi ba sai da na dage na ce to me amfanin zuwa na agun tukunna na ce in dai haka ne to kar ko ka kira ni ku je ku dama kayan ku mu shayar da yadda kuke so amma muddin an kira na ce ba zai yiwu ba na ce wannan amana ce to wannan fa a sama kenan kuma a ƙasan nan ina ina M8 ba na son tona asiri bilal zillah wani wani yayi larabci barkar da malami na yaji wallahi lazim lakzara ne a university ta Abuja amma shi mai karantarwar wai tambaya yake wannan hadisi ne ko aya ce wallahi lazim kuma professor ne fa kuma na addini amma turanci ya iya zalla mai kyau kamar bakure kamar balarabe kamar bature amma abinda ake bukata ma dadin babu wallahi duk masu kai ƴaƴansu makarantun arna ga na musulmai wallahi ba su da magana a gaban Allah dan alkiyama ƴaƴanku ƴaƴanmu ne mu kuke zalunta mu za su shugabanta ba haka bane ba kullun ka ke gane danka ba naka bane na kai kadai ɗanka na al'umma ne baka san ina zai je ba kuma duk inda zai je mu'amala zai da mutane ba da aljanu ba wannan gurɓataccen tarbiyyar kuma idan ka bashi can zai je gasa mutane aya a hannun inda yake ba haka bane ba shi yasa in ka tsaya ka gina shi akan daidai al'umma za ta amfana shi yasa ake cewa ma'ana ka ki ɗanka duniya ta so shi ka so shi kuma duniya ta ƙi shi so da ba daidai bane a ce ga makarantu na 'ya'yan musulmi amma wai kana kallon gabas kana sallah ka kai ayanka makarantun musha kuma ka zo ka ce ashhadu an la ilaha illallah wallahi gariya kake baka yi goyon kanka adalci ba dan ka dan mu ne muna da haƙƙi akan shi kamar da shi ma yana da haƙƙi akan mu an gani ko su za su dauko 'ya'yan su kawo muku ne Allah ya tsine turanci albarka ba shi kenan ba ni na tsine masa albarka ma a'a ai me ake bukata ne language din za ka samu magana da shi dan ka iya magana ba haka bane ba to kuma duk makarantun namu ma namu akwai turancin in ka ga baka yi baka mutum ne bai damu da yi ba ai babban abin da yare yake bukata practicing ko ba haka bane ba ya zama kana yi kuma kana samun abokin yarawa amma duk yadda zaka iya in ba wannan abin yaran baya zama kuma menene burgewa ka iya yaran wasu amma yaranka na musulunci baka iya ba baka iya alwallan manzon Allah ba baka iya sallan manzon Allah ba kuma kace kana san aljanna manzon Allah zai yiwu ba zai yiwu ba dole aljanna da sayyidina Abubakar yake bukata ya shiga Umar yake so Usman yake so ni ita nake so kai ma ita kake so to dan Allah mu tambaye kawunan mu aikin mu yayi dai da nasu to kaga kawai yaudara kan muke yi kawai wani abu muke faɗa ba gaskiya mu ƙarya muke yi in gaskiya muke yi dole aikin wa'ancan da suke son aljanna sai mun yi aiki irin nasu sai da umar lokacin hana duk wani kirista ya sa kaya irin nasu ya yawace shi a gari ya ce ba wanda ya sai daga musu ma'ana kursu a gari ya ce ba za mu hana ku addininku ba inda Allah ce mu hana ku addininku amma ba za ku shigo society na musulmi da mazahar na addininku ba ya ce ba zai yiwu ba dole ne ba sa rigar da za ta nuna kai ma'ana kirista ne ba sa rigar ba gini mai nuna alamun wannan balle ka sa wata alama babu wannan haka ba aka yi ta yi amma ku yanzu kun zo saboda kawai yare yare yare Allah ka shirye mu da ka sa mu gane mu je mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم
to kun ga wato tsari na musulunci wallahi duk wanda Allah ya sa yawaye gari ya samu kanshi a musulunci ya gode wa Allah wallahi ba wata ni'ima a duniyan nan ba wata ni'ima a duniyan nan sama da ni'imar musulunci wallahi babu ita kai fa musulmi manzo Allah yake cewa ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu khair manzo Allah ce mamakin al'amarin mu'mini komai mu'mini abin sa ya faru alkhairi ne shi mu'mini ana mai kirari da kule kule ko ina ka fada gaba ne in alkhairi ya same shi ya gode wa Allah Allah ya ba shi lada in musiba ta same shi ya haƙuri Allah ya ba shi lada da Allah ba yake da wannan banda mumini to shi za kake ganin duk lungu da saƙo ba inda musulunci baka haka sai da ya koya maka tsarinsa sai da in ba za ka bi ba jiya a yi mun gani lannan an yi magana ni da kai da ita in za mu je gidan mutum mu yi sallama mu nemi izini hasa uku ko kuma duk yadda koda na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aka ce min wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na ce in shigo sai aka yi gum na sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu in shigo aka ce min wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na sake ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu in shigo aka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu me ya kamata na yi sai in kama gabana don Allah wannan zai iya amsa maka za to don me ka amsa maka san baka son in shigo ai addu'a ka mini kun manta hadisin sa'ad da makaranta da ya sallama manzo Allah ya sallama ya amsa a ƙasa ya nemi izini ya shiru ɗansa yake cewa babana sanzo Allah ya sallama fa yake yi sai ce ai na ji baka ji na amsa ba da ya uku manzo Allah ya juya nan take biyo bayansa ce ya rasulallah ai bai so nake addu'ar ka yi har sau uku ai addu'a kake mini amincin Allah ya tabbata a gare ka to ina amsa sau ɗaya ka falar da kawai kamar ya annabin Allah to su afuwan kai haƙuri ya annabin Allah kishi da kwaɗayin kalmar taka nake bukata dawo annabin Allah ina gida an gani kaga wannan ba tsari bane ba jiya kuma sai muka ga cewa yaran mu ƙanana wa'anda ba su balaga ba da masu mana hidima a gida an gane cewa in sun tashi haramun ne su zo ɗakunanmu ko su shigo gurin da muke a lokuta guda uku sai sun nemi izininmu da Allah wa nadi ne mai wannan tsarin yaron gidanka ne mai maka ma'ana ɗawainiyar gida da sauran yaron gidanka duk wa'annan shari'a ta ce duk da matsayinsu na 'yan gida ne to amma kar su shigo gurinka a lokuta guda uku sai da neman izininka ba mun ga wannan ba sai aka zo kuma aka ce ma wa idza balagal atfal minkumul huluma idan kuma yaran naku sun kai mafarki kaga dazu a baya da yaran naku da masu aikace aiken gida an ce kar su shigo sai sun nemi izini a lokuta guda uku to yanzu yaran naku kuma in sun kai mafarki to za a fidda su daga sahun waɗancan su ma sai sun yi mai kenan sai sun ne sallama sun nemi izini an gane amma abin da muke fahimta a ayar idan da masu maka hidima a gida da yaranka da aka ce su nemi izini a lokuta guda uku in za su shigo kenan idan ba a lokuta uku bane ba fa ba za su nemi izini ba dan wannan lokuta guda uku Allah ya kira su da al'aura ne me yasa aka ce musu al'aura saboda lokacin tuba kaya ne magidanci huta a gidan shi dan haka aka ce kasa shigo sai sun nemi izini amma in an wuce wannan lokutan guda uku Allah ya ce babu komai ka sashin ku da sashi su shigo muku ko ba da sallama to sai aka aka sake fida ƴaƴanku yanzu a ciki aka ce idan ƴaƴanku sun kai mafarki to yanzu sun fita daga wancan hukuncin na sauran masu hidima a gida cewa ba za su shigo muku lokuta guda uku ba sai sun yi sallama a'a yanzu abin ya karu bi ma'ana me ya karu da aka samu yanzu ko shigowar za su sai sun yi sallama sun nemi izini ƙari a kan wa'ancan lokuta guda uku na al'aura tun sun zama balagai yanzu akwai addini mai banƙaya irin wannan mai tsari kuma sallaman nan fa idan kai manzo Allah ya ce in ka ce assalamu alaikum goma assalamu alaikum wa rahmatullah ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu talatin in yi amsa maka irin naka shi ma haka zai samu in kun yi musabaha ku manzo Allah ya ce kurakuran ku suna zuba kamar da ganyen bishiya buce ce yake zuba daga cikin reshen sa ba za a daina kankare muku zunuban ku sai ku raba hannun ku zabai kuma shi yasa ba sa kwadayin wannan sallamar ko bishiya ce ta sake ratsawa tsakanin su sai su sake sallama shi yasa manzo Allah ya ce afshu salama bainakum tadkhulun aljannata bisalam ku yada sallama tsakaninku za ku shiga aljanna da aminci shi yasa duk wanda ya maka sallama ya nuna ma'ana ba zai cutar da kai ba to da Allah ya gama wannan sai Allah ya ce wal qawaidu minan nisa mataye zaunannu me yasa aka kira su da qawaid saboda tsufa yayi ba kai kawo an gane ko ku tsufa yayi ba abin da ake bukata a gurin su zama ya fi cin musu allati la yarjuna nikahan wanda ba sa tunanin wani aure kuma babanka ya mutu ya bata da shekara wajen 60 ko 70 kaga akwai magana aure a nan gurin babu ko kuma shekara 50 da wani abu babu to sai Allah ce wal, wal qawaidu minan nisa'i mata yanda girma ya cin musu suna zaune a gida dan girman su allati la yarjuna nikahan wanda ba sa tunanin karara wani aure falaysa alaihunna junahun wa'annan iyayen namu babu laifi a kansu an yadda ana thiyabahunna su tuba kayayyakin su amma gaira mutabarrijatin bizina amma ya zama su ma za su cire wannan tufafin ne idan an waye gari ba su kwalliya ba tufafin da ake nufi ana mana jilbab mayafi ko gyalanta amma ba ana nufin wai rigar jikinta ba an gane ko ire-iren wannan matan za ta iya zama da rigarta a gida ba komai da sarkarta ana gani da hannayenta an gane ko ba ana nufin cewa da cire rigar ta zauna haka ba haka ake nufi ba an gane to Allah ce fa laysa alaihunna jinahun babu laifi akan su an yi da'ana siyaba hunna su cire ma'ana ta ma'ana dilbabun su ghayra mutabarrijatin bizina amma ya zama da cewa su ma kasu bayyana kwalliyar su wa an yasta'fifna ko wa an yasta'fifna khairul lahunna amma su ma inda za su kame yafi alkhairi a gare su dan Allah kaga addinin gata duk wannan kwaba din fa da ake ce mace ta yi wato shi yasa ku karanta waccan ayar da Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wallahi in ka kalla aure akwai darasi mai tarin yawa a aure duk wannan kariya fa da ake wa mace gawa ake mata gawa a gawa ba kuma amsa gawa a a gawa wanda ba mijinta ba ana wannan kare ga wanda waye yau ka ga dama saturday ko sunday ka ce ta bawa ko balaraba yau zigidar da ke soke wuri a gidan nan kawai ba da sun kisa komai ba ta kuma saba Allah ba hasali ma ta samu lada kai kuma kayi daidai ba haka bane ba amma ka kai can gurin duk girman da ka gaba abin da aka ce mata ta kai ka ta zama qawaid sun zama qawaid bi ma'ana gida sun auri zama zama ya aure su saboda menene ba kai kawo girma ya zo amma duk da haka kun ji Allah ce wa an yastafifina khairul lahunna duk da haka da za su kame su rufe kawar ta su yafi gawa kenan ga wanda ba mutunta ba amma ai mutunta ne fa har da haka ji ana cewa wai mutum haramun ne kalle gaban matarsa yana maka takariya ne ba hadisi manzo Allah bane za ka iya kallon gaban matarka ba komai kayanka ne za ta kalle nata ita ma ba komai da kallina ka kallina ta ba wani haramci a ciki ba komai kai wasa da shi ta wasa da shi ba matsalar komai har malamai sun ce in ta tsotsa ma kai ma ka tsotsa bai samu shara musulunci ba ba inda aka ce karka kama gaban mata ko ta kama naka ba inda aka ce karka sha gaban ta ko ta sha naka an gani me ya kawo wannan aure amma yanzu in ba aure bane ba ana ganin ka a mota ka ja gilas ka dage me kenan ka ja zargi amma iman ta kace fa a ruwan kowa ka sha kuruminka yanzu nan ana ɗaura maka aure da ta kace to umma baban kuma mun yi gaba in zaka zaka bar ma'ana kasar ma ba ruwan kowa da kai ba ka bane ba dan Allah banda aure zai bada wannan halaccin ga ubanta ga uwata ta taso da uwa ta taso da uba ga gata kullun ana kulata ina zaki karki dare karki yamma su waye kawayenki ki dana kawance da wance kaza da kaza da kaza amma kana zuwa akai salatin annabi aka baka ita in zaka kai ta bangun duniya ba mai ci akala ba sai ka fada babanta ba ba sai ka fada uwarta ba ka fi uwar ka fi uban kai a wannan lokacin an ba kai ta sun kutukum shine Allah yake fada a can gurin afata akhudunahu buhtanan wa ithman mubina ya za a ce bayan duk kun yi wannan abin kuma sai ka ce wata dama ka da sarafinka wa akhadna minkum mithaqan ghaliza to duk wannan kuna gani ba addini mai ba bai ba ya mace kariya irin wannan in kin je gidan da gurin taron mata ki tuba hijabu in ya kuya kune ba ruwan kowa da ki dan Allah nan ba gata bane ba Allah ya samu dace to shine Allah yake cewa su kame shi yafi wallahu sami'un alim Allah mai jin bayi ne da maganganun su kuma masanin ayyukan bayi ne baki daya Allah ce laisa alal a'ma harajun yanzu kuma wani hukunci ne Allah zai faɗa mana
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
Nam Allah ce laisa alal a'ama harajun babu laifi ga makaho wala alal a'raji ko kuma gurgu harajun babu laifi a kansu duk za a ta ambato abin amma kabar din na can karshe an gane ko yace wala alal maridi sannan babu matsala babu laifi ga marar lafiya wala ala anfusikum ko kuma a karan kanku an ta'kulu min biyutikum ku ci daga gidaddajin iyayenku ay buyuti abaikum ko daga kicin gidaddajin iyayenku ay buyuti ummahatikum ko daga gidajen iyayenku mata ay buyuti ikhwanikum ko daga gidan yan uwanku maza ay buyuti akhwatikum ko daga gidan yan uwanku mata ay buyuti amamikum ko daga gidajen yayin ma'ana iyayenku aw bi yuti ammatikum ko da maza kenan ko daga gidan iya ma'ana yayin iyayenku ma'ana mata aw bi yuti akhwalikum ko daga gidajen ma'ana kannan iyayenku maza aw bi yuti khalatikum ko kuma daga gidan ma'ana kannan iyayenku maza aw ma malakat mafatihahu ko kuma ma'ana gidan da ku ne ma'ana juya gidan da alwalicin gidan ma'ana baki ɗaya na hannunku aw sadiqikum ko kuma gidan abokinku laisa alaikum junahun babu laifi ba wani damuwa ba wani kunci ba wani laifi an ta'akulu jami'an ku je gidan ku ci abinci da su baki daya au ashtatan ko kuma ku ci ma'ana daban-daban fa idza dakaltum biyutan idan za ku shiga gida fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama a kalan kawunan ku tahiyatan min indillah wannan sallama gaisuwa ce daga ubangiji mubarakatan mai albarka tayyibatan mai tsarki kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa daya bayan daya daki daki filla filla la'allakum taqiluna dan ku hankalta ku gane izza da tsari na addinin musulunci Allah ka samu dace abin da yasa aka saukar da wannan aya saboda da yawa wanda Allah ya jarabe shi da wata aha a jikinsa gurgu ne kamar da Qur'anin ya faɗa makaho ne ko mara lafiya ne ko abin da ya kama da wannan akan ji shi yakan ji kyamar shiga cikin mutane saboda kar amine ne kunya tashi su ma wa'insu mutanen suka ji kyamar mu'amala da shi to sai Allah di yake bayanin waɗannan kai da kake ma'ana makaho ko kuma kake gurgu ko kuma kake mara lafiya to duk shari'a ta ce babu laifi ka je gidan waɗannan 'yan uwa naka ka ci abinci wannan abincin ko dai ku ci tare da su ko kuma kowa ya ci nashi bi ma'ana abu biyu aya take so mu gane ko uku na farko dai tana korewa karkaji wani damuwa kai in za ka ci abinci da masu irin wa'annan larurai su ma masu irin wa'annan larurai kar su samu damuwa suke ganin cewa kamar suna filin ɗin wani rashin jin daɗi ko ba su kai ba suna kawo sawa kansu kyama su ma kar su ji wannan an gane ko ɗaya kenan sannan abu na biyu kuma yana nuna mana halaccin ka je wa'annan gidajen a sa maka abinci ka ci ko ka ci kai kadai ko ka ci da kai da mutan gida duk wannan halal ne sannan kuma wannan yana nuna mana ta goma shi da taimakekeniya a juna a addinin musulunci ba kamar rayuwar bature ba an gane ku kagai mu a musulunci shari'a ma takan so in za a ci abinci a ci a dunkule don wani ya zo ya tambayi manzo Allah a hadisi ingantacce cewa in sun ya ci abinci baya koshi sai manzo Allah ce wala Allah ta'kuluna furada ko dai kuna ci daban-daban ne saboda cin abinci na jama'i yafi albarka an gane ko yafi koshi fiye da cin abinci ma'ana daidai ku ina fata an gane shi yasa ka saba cin abinci da ƴaƴanka ko kuma da matanka ko da matarka ko da amaryarka ko da uwar gidanka duk inda aka sami yawa to cin abincin yafi daɗi kuma yafi albarka to wannan inda akwai rowa a musulunci za a ce da gurgu da makaho da menene a ce a waye gari su je gida su ci abinci kuma an ce musu su ya halatta su je kai tsaye in za su cimma ya halatta a ci da su kai mai gida karka ji damuwa kai ma mai matsalan nan karka ji damuwa shine abin da ake nufi amma malamai suka ce da Allah ya ce walau wala ala anfusikum ko da a karan kawunan ku ne suka ce magana mafi inganci ana nufin gidan 'ya'yanku saboda hadisi na manzo Allah na cewa inna atyabu ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum manzo Allah ya ce mafi abincin da za ku ci mafi daɗi da morewa shine ka ci abin da guminka ya kawo ya nemo shi sai manzo Allah ya ce 'ya'yanku guminku ne an gane ko to shi yasa malamai suka ce da Allah ya ce wala ala anfusikum ko da a karan kanku bi mana ai ƴaƴanku ake nufi ma'ana ba gidanku ba tunda in gidan ne ai ba hikima kuma Allah ya kawo wannan maganar abin ya zama gwalanci kenan a ce mutum babu laifi ci abinci a gidan shi don dama ai gidansa ne a a nan gurin ma'ana ƴaƴanku ake nufi saboda ma'ana ɗanka kasabinka ne shi yasa malamai suka tafi akai jamhur cewa ba wanda zai yi abu bayan ka mutu kai tsaye ya same ka sai ɗanka dan ɗanka kasabinka ne tunda Allah ce wala tazir waziratan udra ɗanka kuma uzurinka ne bisa wannan in ka ci dukiyar ɗanka babu babu haramci a ciki an gane ko duk abin da ka ci ɗanka ma na ka ci halal sai dai kawai a ce kaka ci da mugunta wani ya zo ya kawo kuka gurin manzo Allah babana ya kwace min kaza manzo Allah ce anta wa maluka li abi kai ce ai da kai da dukiyar taka duk mallakin babanka ne saboda haka sai da ya ga dama zai sarrafa ku to Allah ya ce an takulu min biyutikum babu laifi to ku ci daga gidaddajinku shine yace au biyuti abaikum ko gidajen ma'ana iyayenku maza au biyuti ummu ummahatikum ko daga gidan iyayenku mata kenan zamu kaddara kenan kamar kai kana wani wani gurin kenan ko ita kuma tana wani gurin mamanka ko kana wani gurin babanka yana wani gurin kana neman kuɗi ko kana karatu babu laifi ka zo gidan babanka ko da ba babanka babu laifi ka zo gidan mamanka ko da ba babanka aw bi yuti akhu ikhwanikum ko gidan yan uwanku maza wanka ne ko kaninka an gane ko aw bi yuti akhwatikum ko kuma kuma ana gidan yar uwarka mace yakkace ko kanwarka an gane ko ko ma'ana yan uwa da ma'ana yan uwa da dan kane kuke da waccan din aw bi yuti a amamikum ko kuma ma'ana a gidan ma'ana baffanninku me baffa shine wan uba ko an gane ko kaga kenan musulunci yana da wani tsari duk wayannan da ake magana dangin ka ne makusantanka aw bi yuti ammatikum wancan ko daga gidan baffanninka maza nan kuma ko daga gidan baffanninka mata domin ammu shine wa namiji kenan amma ko ma'ana wan uba kai an gane ko amma kuma yar uba aw biyuti akhwalikum ko daga gidan ma'ana khalayanku sune ma'ana suwa kenan kan bangaren mata bangaren ma'ana kanne na mata aw biyuti khalatikum can bangaren ma'ana akhwalikum maza nan kuma ma'ana khalatikum ma'ana mata aw ma malakat mafatihahu ko kuma waɗanda gidajen da ku ne ma'ana alwaliyan gidan bi ma'ana ragamar gidan tana hannunku wala Allah an waye gari mai gidan ya mutu kuma kai kake kula da ma'ana family din gidan an gane ko ko kuma yayi tafiya kai ne kake kula da alwalancin gidan to wannan duk babu laifi shine aw ma malakat mafatihahu wannan shine tafsiri mafi karfi wasu ka ci a wai gidan da makullan gidan suna hannunku a an gane ku aw sadiqikum ko kuma gidan abokinku da babu laifi ka ci abinci a gidan ko da kana gurgu ko kuma da kana makaho ko da kuma kana mara lafiya Allah ce laisa alaikum junahun duk wannan da aka lissafo kar ku ji wani kaikayi akan ku an ta'kulu jami'an in kun tashi cin abinci ku ci da waɗannan kaga ce zaka yi cin halaccin zaka yi cin abinci da kanwa ko ko yayarka ko kanwa uwarka ko kanwa ubanka ko ya babanka ko kuma ana kanwa babanka an gane ko za ka yi cin abinci kuma da babanka za ka yi cin abinci kuma da menene da mamanka ina maka fahimci wannan da a wannan aya za kuma ka yi cin abinci da wa kenan da abokinka kenan duk wa'annan da aka lissafo bayan wa'ancan hukunce hukuncen na faɗa muku to ya halatta kuma a wayi gari ku ci abinci tare saboda uwarka ai baka da matsala da ita ko ba haka bane ba yar ba ma'ana wan babanka baka da matsala ka ci abinci da shi kanin babanka baka da matsala ka ci abinci da shi ma'ana yar babanka yar babanka baka da matsala ka ci abinci da ita ma'ana kanwa babanka baka da matsala ka ci abinci da ita kanwarka mace baka da matsala cin abinci da ita kanin ka namiji baka da matsala wanka namiji baka da matsala yakka mace baka da matsala abokinka baka da matsala duk Allah ya faɗe su a nan gurin Allah ya ce ku ci tare au ashtatan ko kuma ma'ana ku ci daban-daban malamai suka ce wannan ci daban-daban ala wajhil jawaz la ala wajhil afdaliyya an ce ku ci daban-daban a fuskar halacci amma ba a fuskar falalanci ba in falala ne ku ci bai ɗaya yafi albarka amma an faɗa maka babu laifin da ya ku ci baki ɗaya au ashtatan a matsayin halal ne amma in falala ake bukata fa a ci tare Allah ce fa idza dakhaltum biyutan in za ku shiga gidaddajinku fa sallimu ala anfusikum ku yi sallama a kalan kawunan ku kai bai da maka gani a baya ko tahiyatan min indillah wannan gaisuwa ce daga ubangiji saboda rahamaniya ta Allah sai ya sauko mana sunan sa na assalama muke ta mu'amala da shi da gobe din ka dan wanka mana assalamu alaikum warahmatullahi shi yasa yana daga cikin kuskure التهيات لله الزاكيات الصلوات الطيبات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين baka muke faɗa ba kace amincin Allah ya tabbata akan da bayan Allah na gari kuma kana zalunta sa da yawa fa mu'amalar mu tana walwal sallam ba haka bane ba kace wa ala ibadil ala wa ala ibadillahi salihin aminci ya tabbata ga bayan Allah na gari ka kara zero da zero ka janye mai kudin shi ka hana promotion ɗinsa ka doce kwangilarsa ya samu alkhairi ka ɓata ina amincin kuma ka kore ya nemi aure ka ɓata shi ina aminci a nan gudun eh ya haɗa kashinsa ka zo ka ruguza kaga kana mai ma'ana salati a sallah amma kana warware salatin kuma abin kunya saka ce assalamu alaikum warahmatullah ka zalunce shi a wajen sallah kuma ka zalunce shi a sallah ka ka jami'a a sakariya ne ai shi a ɗabi'ar sallama ta musulunci duk wanda ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya aminta da kai ba za ka zalunce shi ba shi ne ka'ida amma ya za a kana zalunta mutum kuma kana mai sallama wannan shi ne minafinci ne faƙa kenan abinda yake zuciyarka ya saba abinda yake bakinka shi yasa in dai kana sallah kuma kana sallama kana tahiya to haramun ne ka zalunci dan adam dan uwanka dan duk wanda kai mai sallama ya nuna ka nuna ma'ana kai mutum arziki ne a gurin shi kar ya fara gaba komai shi yasa manzo Allah ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara Allah man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluhu musulmi tsantsa lamba daya shine wanda musulmi yan uwansa suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma hannun shi ya zamana ba zai zage su ba ba zai gulmar su ba ba zai bace su ba sannan kuma ba zai dake su da hannu ba ba zai sa biro ya kwashe musu kuɗi ba ba zai rubutun ƙarya ba a jarida ba zai sharri ba ba zai ƙazafi ba ba zai ƙage ba wannan shine musulmi amma duk musulman da yana zagi yana batawa yana ta'addanci yana rubutu da biro ya janye kuɗi ya ƙara abin da babu ya sharri ya ƙarya wannan ba musulmi bane ba in ji manzon Allah shi yasa ce almuslim man salimal muslimuna shine wanda ƴan uwansa musulmi suka kubuta daga sharrin harshensa da kuma hannun shi to sai ka auna kanka yanzu ka gani mutum nawa kake wa hasada mutum nawa kake wa kashi mutum nawa kake bata musu lamari ka je ka bata musu aure ka bata neman aure ka je ka bata musu kasuwa ka bata musu aiki ka bata musu komai kuma ka da kai mursisi kai munafiki ne baka zama musulmin kwarai ba musulmin kwarai yana so dan uwansa alkhairi ne wannan abin da ya kamata mu dora kanmu kenan ina fata kun fahimci da kyawu wannan shine musulunci musulunci baya son kyashi baya son hasada baya son mugunta baya son tadiya in kaga musulmi zai ci gaba taimaka mishi Allah ka samu dace to shine Allah ya ce yake cewa tahiyatan min indillah kun ji fa wannan gaisuwa ta assalamu alaikum dinnan gaisuwa ce daga Allah mubarakatan tayyiba mai yawan albarka mai kuma mai tsarkakakkiya kuma duk wannan ka masa zai samu nutsuwa ba za ka gane wannan ba sai ka bar kasar ku kana zuwa kana tsoro musu mutane saboda ba kalan ku ɗaya ba amma da ya sallama sai ka ji kamar ka rungume shi dan daɗi kamar ka rungume shi daga wani jaffata kawai sai na masa alice a cikin su wai kai ba musulmi ne ce musulmi ne ce ba ta assalamu alaikum kawai sai na ji daɗi ban ɗauka ni ma iya sallama ba ma a musulunci ban ɗauka ma musulmi ba ne ba sai na ji daɗi ya ce dan me zan mai wannan magana ba zan mai sallama ba na ce dama a gidanta ka zo kawai ne tsoro nake ji eh kaga kaga to bai dace ba wannan tarbar da mutum ya maka kuma cuta ta biyo baya ai yanzu ka riga ka kwantar masa da hankali cewa yanzu ya zo cikin amana kare da hankalinsa ba za a haɗa baki da kai a cuce shi ba ba za ka cuce shi ba ba za a yi ƙasa da ƙasa da shi ba duka to amma za ka zo kai mutum salama kuma ka zalunce shi to Allah yake cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum lakum lakum ayatikum yubayyinu Allahu lakum ko al-ayat kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat la'allakum taqilun haka fa Allah yake muku bayanin ayoyinsa filla filla ɗaya bayan ɗaya wannan duk yana nuna mana cewa ba abin da yake musulunci dadi kuma duk abin da kake inda kana musulunci ko kullun kana samun kakkalar zunubi ah yanzu ba mun gani ba daga sallama ladan da ake samu kana kallon shi kuma kai murmushi kuma shi ma nan lada ne in kace yiwa na kaza shi ma lada ne in ya ce ba zan wane kaza ba kace ka taimaka ka bari ka yi shi ma lada ne ba ko kun manta kenan kullun cikin ka kara zunubi kake fa in zaka shiga gida kai addu'a in zaka ci abinci kai addu'a kaga mutum abinci ka gode Allah subhanahu wataala ka gode mai da kowa duk ba lada bane wannan shi fa musulmi kullun cikin azkar yake kullun cikin zikiri yake wallahi in kana bin karantawa musulunci ko zaka ga zanabanka ba su taka rasin karya ba saboda kullum kana aikin lada ne kullum kana aikin lada ne da ka ji mai kiran sallah ya kira sallah ka bi kiran sallan nan ka yi annabi salati ka samu lada ka roƙo manzo Allah wannan manzila din nan ka samu lada ba haka bane ba ka tafi masallaci kafin liman ya zo zaman sallah kake malaku suna rubuta maka tafiya ta kun da kake lada ka daga lada ka da daga masallaci lada zaka taho zaka fito masallaci zaka shiga masallaci kai addu'a shiga masallaci zaka fito kai addu'a fitowa daga masallaci zaka shiga gidanka kai addu'a shiga gida bayan zaka fito masallacin ma kai addu'a fitowa daga gidanka lalaka duk wannan muna cikin menene azkar za ka bude shagonka ka ce bismillah in ka gama za ka rufe ka ce bismillah wani abu ya firgita ka ka yi auziya zakara ya yi tsara ka nemi albarka jaki ya yi kuka ka nemi tsari ka shaidan duk ba zikiri ba ne ba a ce kaga kenan din rayuwa menene a cikinta zikiri don kullum zikiri muke cikinsa kullum za ka shiga kasuwa ma ga addu'ar da aka ce za kana tafiya a mota ka hau tudu ka ce allahu akbar an gangare ka ce subhanallah ba haka bane ba kaga wani mara lafiya kai masa addu'a da manzo Allah ya faɗa alhamdulillahi allazi afani lima ibtalaka bihi wa faddalani ala kathiran ala kathirin mimman khalaqa tafdila duk ba addu'a bace wannan so kenan kaga mu'mini kullun cikin me yake kullun cikin zikiri yake shi yasa ta'alimat na addini kullun shi kamata mu sani Allah ka samu dace na al'ada إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم
wato inda za ku gane ba wanda ya fi morewa manzan Allah irin sahabban manzan Allah ko akwai wani dan adam da ya mori manzan Allah irin sahabban manzan Allah shi ne fata guguwa ta taso ina zai tafi to kai da gunwa za ka in ka zo gurin shugaba shugaba na nan sai ce shi ma ta kan shi yake yi ko ba haka bane ba amma su can in abin ya kwabe ina ake zuwa duk wanda ya kwaso zafin sa ina yake zuwa to kai ma sai ka dauki iyana ka ko ba za ka yi dauka wancan ba dole ka san da haka shugaba shi yasa musulunci boyi boyi ne wahala ce sayyidun nasu khadimuhum shugaban mutane musu hidima ne ba mai jin dadin su ba za a zo a yi masallama da kai abin da kake da shi kenan aljunka dole ka dauka ka bada haka shugabancin ya gada shugaba baya rowa shi yasa yana daga cikin siffar shugaba ba marowaci ba yana daga cikin siffar shugaba kuma ba mai saurin fushi ba yana daga cikin siffar shugaba kuma mai haƙuri yana daga cikin siffar shugaba kuma ya kasance mana jajirtacce in ya tsaya ya ce haka za a yi haka za a yi no going back no change ba a san shugaba ka salalle inda kaza za a yi kaza za a yi kawai eh eh haka za a yi haka ake so kawai inna khayra man ista'jalta al-qawiyyu amin ba ka Allah ce ba ba san shugaba da malaba ba ka dake haka za a yi ka yi hakuri wannan ya kwaso ka alafta wannan ya kwaso alafta maka wannan ya kwaso alafta maka haka shugabancin ya gada sai hakuri da wanda kai da wanda baka yi ba kuma dole idan kai zama abu ɗaya garal kake kallon kowa wanda ka shugaba ba shugaba ba shi ba bacci idan sa ɗaya na bacci ɗaya na bude amma in zai dafa ido biyu duka ya bacci to ya shiga matsala domin za a ta shirga maka zagi da maganganu kuma kai ka saya saboda ka kwanta kana bacci shi yasa shuga lokacin da wancan manzo Allah ya ce duk wanda muka dora masa amana ya boye ko da allura ne sai ya kama da ta gobe kiyama baya nan manzo Allah ya yi hadisin da ya dawo ya ce ya annabin Allah bana nan ka ce duk wanda kuka amintar da shi akan aikin amana in ya ɓoye muku ko da allura ce sai ya kawo ta ran alkiyama ya ce kwarai bari in sake maimaitawa ka ji ya ce to manzo Allah ba zan yi aikin nan naka kalbi kayan ka ya ce to ka huta shikenan wasu lama kitabi an zo za a naɗa shugaba wasu mutane za su koma garinsu abu wannan ya ce a bashi ko manzo Allah ce wallahi ba za ka iya ba innaha la amana wa innaha la khizyun wa nadama yawm al-qiyama shugabanci amana ne tabewa ce da kuma da na sani gobe al-qiyama shi yasa shugabanci bala'i ne musiba ce karka yadda ya same ka a baka da na gidanka ma kawai kurku wannan rigima gaban Allah ta ishe ka amma in aka lafta maka na mutane to wallahi ka taro da alaba gamo to da ka shugabanci ku gane wahala ce ba a bacci bincike ake yi kana sarki kana gwamna kullum kana ka shiga burtu ka shiga yawo ga sai na umar haka yake ba wa'annan abubuwan da sai na umar ya gani inda ba yawo zai gansu kana sarki kana zaune a fada kullum kai kuskure babba bilal lazi dole kake fita shiga burtu kana bin garin ka kana gani me yake gudana kana shiga da daddare lunguna da sako dan akwai abin da ba mai faɗa maka sai ka gani idan ka saboda dinnagin dinka ba za su faɗa maka abin da baka so ba kowa me sai yake gyarawa kowa me sai yake gyarawa amma ka je ka gani dan in an zo gaban Allah kai za ka tsaya cil da cil ba wani ba fada billahi lazi ba sakataren fada kai kada da kai sai Allah za ka yi bayani a gaban Allah one by one wanda ka duk kowane irin shugabanci haka mai shi zai zo ran alkiyama a daure wallahi kowane shugaba a daure zo a gaban Allah da ankwa adalcin ka zai kwance ka a gaban Allah ran alkiyama ko ya afkar da kai to da ka shugabanci ba wasa bane duk wanda ya karba ya ga zai iya ne shi yasa shugabanci yana da mutanansa akwai rijalul akwai mazajin shugabanci ba wani kawai wani in ka ganshi kawai liman ya kamata ba shi a masallaci eh a shi akwai akwai limamai ma ai shi karisma ta shugabanci yin ta ake Allah yake akan mutum wani kana ganin sa akwai haiba akwai cika ido amma ka dauko dan cakul cakul shi kuma shine shugaba da jagori ah ka dauko gamsashe wanda in yi jan wuya ya zara idanuwa za a ji tsoron shi ma ka ɗauko ne shogo da shogo shogo shogo a kuma ka bai wannan ka kai shi kawai ko ka bashi tuka mota ta ta sunna ko kuma ka bashi limami ne ko ladani amma shugabanci zai hada da kangararru da yan iskan duniya da masu gardama tsiya za ka ɗauko wani adon layi ka ba su? wannan ka kai shi gudun wa'azi wa'azin ma na mata wa'azin ma na mata don wa'azi irin na kotarar sai muku zafi bilalazi ba wa shiga an ba zafi aka muku ba to saboda haka ya kamata mu gane shugabanci jidali ne wahala ce kullum ka addu'a kada Allah baka shugabanci wallahi ba kai ba in kaga ana shugabanci ana zaman lafiya to irin wannan ne kana ganin sai na umar da yake wahala kullun dare yana can kullun dare yana can mace fa cikin dare tana addu'a ga manzon Allah sai ya kwankwasa yace na roke ki da Allah maimaita abin da kike faɗa tace dan Allah yace to nan gurin ki buɗa ki sa ni ni ma taimaka mini ko Allah zai karba addu'a ki kalli ba cikin dare tana wannan waka fa ta kwankwasa sana a cikin daren fa yaji wata na cewa wannan khalifa ya cuce mi ya raba mu da mazajen mu ba dan tsoron Allah ba da sai na motsa gadan nan wallahi subhanallahi ya dawo gurin yarsa ya ce ke kake ji kunya faɗa min gaskiya tsawon wani lokaci mu take iya haƙuri ba miji ta ce wata uku wata hudu ta yi kunya ma ta sadda kai ƙasa ce daga kai kimin magana nan take rubuta ka dace duk wanda yake filin daga kai wata uku ko hudu ya dawo a yi canjin shi in ba yawon zai san haka ga wata ɗayanta suna kuka ta ɗora sanwa ya ce kiyanar kina ta kusa ta ce a'a wannan kalifa ne mutumin banza ne wallahi ya zalunce mu ta ce ba komai duwatsu nake gasa wuta don yaudare su yi bacci kawai aka fai tafi baitul mali cikin dare ya dauko buhun alkama a kan shi mai gadin ma ce ka bari kai ce kai za ka dauka min gaban allah ran alkiyama bannin kai kayana shi ya kai mata ya hura wutar ya dafa ya tashi ayar suka ci suka sha ya ce to ke haƙuri da allah kin ji ko gobe ki zo fada sai a kara miki tana zuwa fata gashi ashe shine ta ce subhanallahi ka yafe ni na tuba na tuba ka tace yace ki hakuri ni yanzu zalunci da kika ce kalifa ya miki shi nake so ki fada in biya ki saboda kada Allah ya tambaye da ran alkiyama na yace a yanka mata dinari ko dubu ne ko dubu arba'in ko 20 yace to na sai wannan zalunci ki yafe min in shugaba na zaune a office ko a karaga ko a gidansa zai san waɗannan abubuwan to sarakuna da shugabanni da gwamnoni da 'yan majalisu mu da ciyamun ku ji tsoron Allah shugabanci ba bacci bane wallahi wahala ce kuma dukkanin ku billahi allazi la ilaha illa huwa sai kun zaya gaban Allah tun daga hawanka wannan kujera har zuwa mutuwa kai mutuwa kai in sauka kai ka sauka sai ka bada bayan ɗaya bayan ɗaya ba PA ba SA ba sakatare kai za ka yi magana gaban Allah Allah ka samu gaba da kyau gobe ne za mu nufi tafsirinmu da izinin mai kowa mai komai insha Allah mun ka zo mu dan karasa waɗannan waɗannan ayoyi da suka rage guda uku kuma sai mai addu'a wa sai ya kama hanyar garinsu fata dai Allah ya karɓa mana Allah ya sa ya samu karɓuwa shi ne rukun da muke dai Allah ka karɓa mana ba don halinmu ba Allah ka sa mana wannan juhudi a mizaninmu da duk masu ɗawaine mu duka tun daga kan 'yan agaji kwamitin tafsirin ne da kuma su masu midiya mu 'yan tallata abubuwan baki ɗaya duk muna masa addu'a ta alkhairi da ku da kuke zuwa duk Allah ya ba mu ladan abin baki ɗaya da wanda ya sa kuɗin shi da wanda ya bada kalmarsa da wanda ya bada lokacinsa duk kowa Allah ya ba shi ladan baki ɗaya ubangiji ka samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad akwai shugabansa kusan yar dan uwansa tana hannun wayannan mutanen ya kai wajen sati hudu ma ina ga dan ina ga tun da zo ka faɗa min ko wata na da ita da sauran wanda suke hannunsu baki da Allah kamar zaman lafiya wannan ƙasa Allah ka gaba halin da muke ciki subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah